بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني درسنا قومة na mu tashi ne wujubul ittiba wa tarkul ibtida wajibcin bin sunna da kuma wajibcin barin bid'a inda malam ya fara da warwaye ibn harun fi majlisihi hadith isma'ila ibn abi khalid an qais ibn abi hazim an jarir ibn abdullah fi ru'ya wa qawli rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ilal kamari lailatal badri yazid ibn harun ya rawaito a majalisinsa ya rawaito hadisin isma'il ibn abi khalid daga qais ibn abi hazim daga jarir ibn abdullah a game da ru'ya game da ganin Allah wa qawli rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ilal kamari lailatal badr lalle ku za ku ga nazara ila za ku ga Ubangijinku kamar yadda ake ganin wata daren goma sha hudu ko sha biyar wannan hadisi ne ingantacce insha Allah Imam al-Bukhari ya fidda shi da Muslim daga hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajli lafazin shi ne innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar fa qala lahu rajulun fi majalisihi sai wani yake faɗa mashi a wannan majalisin yake cewa ya aba Khalid ya baban Khalid ma ma'ana halal hadith me ma wannan hadith fa ghadiba yayi fushi wa harida ya fasata na cewa harida rajulu hardan fa huwa haridun wa harid fasata ya qala yace ma ashbahaka bi sabir kai yanzu me kaka kama da sabir wa ahwajaka me yafi buƙatar da kai ila mithli ma fu'ila bihi da irin abinda a yi maka abinda aka yi wa shi sabir to anta ahwaj a yi maka abinda irin abinda aka yi wa sabir waila kai canka wa mai yadiri kai fahaza to wa ya san wannan yadda za a ga Allah don wa ya san wannan wa mai yajuzu lahu ayyu jawiza hadal qawl alladhi jaa bihi alhadith wani ne yake halasta gare shi ya wuce ga wannan zancen alladhi jaa bihi alhadith wanda hadisi yazo da shi aw ya takallama fihi ko ya magana a cikin shi bi shay'in min tilqa'i nafsihi da wani abu wanda yake daga wajen shi yake illa man safiha nafsa sai fa wanda ya wawantar da kanshi wastakhaffa bi dinihi ya kuma kaskanta da addinin shi idan sami'tumul haditha an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuka ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattabi'u to kawai ku bi shi wala tabtadi'u fihi kada ku kirkiro bid'a cikin shi fa innakum domin ku dai in taba'tumuhu idan kuka bi shi walam tumaru fihi ba ku jayayya ba to salimtum kun kubuta wa illam taf'alu halaktum in ba ku haka ba kuma to kun halaka to nan zai baka labarin kissa ta sabir da ya ce da ya ce mashi ma ashba haka bi sabir da ya ce yayi kama da wannan sabir din kuma cancanci a mashi irin abin da aka yi wa sabir to waye sabir alladhi qala yazid ibn harun lisa'il wanda yazid ibn harun yake faɗa mashi wannan mai tambaya yace ma ashba haka bi sabir wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bihi malin yace hiya ma rawahu Yahya ibn Sa'id shine abinda Yahya ibn Sa'id ya rawaito an Sa'id ibn al-Musayyab daga Sa'id dan Musayyab anna Sabigan at-Tamimi Sabig at-Tamimi ata Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab ya zo wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa qala yace ya Amir al-Mu'minin akhbirni an wadhariyati darwa ka bani labari game da wazariya ce zarwa ƙala ya ce hiyar riya a riyahu kenan ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت بعد الناجي النبي يا فدا هكا با دا ban fada ba قال يتي فأخبرني عن الحاملات بك بل لا باري game da alhamilati wikra yace hiya sahab sune as-sahab kira gizai yace walaula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ma qultu ba nan annabi ya faɗa ba da ban faɗa haka ba ni ma qala yace fa akhbirni anil muqassimati amra qala yace sune al mala'ika mala'iku walaula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ma qultu ba nan annabi ya faɗa ba da ni ma ban faɗa ba qala yace fa akhbirni anil jariyati yusra ban labari game da aljariyati yusra qala yace hiya sufun sune as-sufun jiragen ruwa jama'u safina yace walaula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaquluhu ma qultuhu ba dan annabi ya faɗa ba ni ma da ba zan faɗa ba qala sai yace thumma amara bihi faduriba mi'ata saut ya umarni aka mashi bulaliya ɗari shi sabi mukin aka mashi guda ɗari sun maja'alahu fi bait ya sanya shi a wani ɗaki hatta idza bari'a duk lokacin da ya warki in ya bugu to da an kai shi ya ɗan washi da abihi sai ya ƙara kira ƙara azu da shi sun madarabahu mi'ata saut sai a ƙara bashi ɗari ukhra ta daban sun hamalahu ala katabin sannan kuma aka daura shi akan wani sirdi waka taba ila abi musa umar ya rubuta wa abu musa al'ashari fahalafa bil aiman ثم أتى إلى أبي موسى الأشعري أن أن حرم عليه أن حرم عليه مجالسة الناس Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari akan cewar ya haramta mashi zama da mutane mutane su bar zama da shi ko ya kama gaban shi daga shi falam yazal kadhalika bai gushi ba haka hatta ata Abu Musa al-Ash'ari har sai da ya samu Abu Musa al-Ash'ari da ya samu Abu Musa fa halafa bil ayman al-mughallaza yayi rantsuwa da rantsuwa masu masu girma haka masu kaushi akan cewar to wallahi shi ma yajidu fi nafsihi abin da yake ji a ran shi mimma la kana yajiduhu shay'an ma yajidu fi nafsihi mimma kana yajiduhu shay'an abin da yake jin nan to yanzu duk bai jin shi kaga kenan dan bid'a ya bugu kenan duk abin da yake ji zai bar jin shi tunda yanzu gashi nan yanzu yana nuna cewa to abin da fa yake jin nan da yanzu ya sauka a ran samu mutum ya zo da wani iskanci sai a dan bashi kashi to zai ce abin da nake ji yanzu fa gaskiya ban jin shi da haka ma ji da fi nafsihi min ma kana ya ji da hu shay'an to da haka sai abu musa faka taba ila umar ya ruta wa umar ya khubiru yana ba umar labarin to gashi gashi abin da sabiq ya faɗa faka taba ilaihi ya rubuta mashi ma ihalu abin da yake zato a ihal o ma ihalu ladanna minki tanwilu ihal shine abun khiltul hilal lahiqa wajen innahu ma ikhaluhu illa kad sadaq yace ban zatan fa kuma faci ban zatan fa gaskiya wannan gaskiya yake ban zatan abin da yake faɗa faci gaskiya ne wannan abin da irin ya tuban da gaske da haka yace wa Abu Musa khalli bainahu wa baina mujalasatin nas da haka ka kyale shi tsakanin zama da mutane tunda yanzu ya tuba yanzu ya dawo hayyacin shi To wannan shi ma yana da rauni. Wa in kana ƙissa ta ƙissatu darbi Umar Sabigan faƙar sahat ƙissar ta inganta asali cewar Umar ya yi bulaliya ga shi Sabir. amma dai da ya ce da wannan lafazin. Albazar ya rawaito da Ibn Asakir hanyar Sa'id ibn Sallam al-Attar haka wasu malamai ne sun rawaito wannan shi wannan Sa'id ibn Sallam Imam Ahmad ya kazzaba shi ya kima shi makarici kazzab tare da waninsa a ibnu kathir kuma a cikin tafsirin shi in ka duba a, in ka duba tafsirin adhariyat wannan sura za ga ya cewa fa hadal hadith da'if raf'in wannan hadithin da yake mai rauni aka da'if ne marfu'an an kawo suna ganin sahihi ne mawqufan al-hafiz ibn hajar shi ma ya ambata a cikin al-isaba ya danganta wannan ga dara kudini a cikin littafin sana al-afrad ya nakalto daga gare shi wannan to malin ya ce ina ne warawa hamad ibn zaid hamad ibn zaid ya rawaito hamad ibn zaid ko ya ce an katsan ibn ka'abin daga katsan ibn ka'ab sami'tu rajulan min bani ijil ya ce na ji wani mutum daga bani ijil ya kawo lahu fulan ana ce mishi wani shine khalid ibn zur'a kenan ya haddithu an abihi ya ba da labari daga babansa kala ra'aitu sabi gabna islim bil basra na ga sabi ibn isl a basra ka annahu ba'irun ajrab kamar raƙumi ne wanda yake da ajirab ke da kazuwa ko yake da ƙuraje ya ji'u ilal hilak yana zuwa a halkoki a kullama jalasa duk in ya zauna ila ƙaumin ga wasu mutane la ya arifu na wanda ba san shi ba na dahu a ahlal halqa sai yan wani halqa ta daban su kira su su ce kai wasu wannan sabigo bane kashe ku kashe ku da azmatu amirul mu'minin irin hukuncin da shi shugaba ya mashi irin gargadin da ya kan shi lalakai da su ibnu asakir sun rawaito wannan warwa hammad ibnu zaid aiba har yau dai hammad ibnu zaid ya rawaito an yazid ibn hazim daga yazid ibnu hazim ibnu hazim an suleiman ibnu yasar nan akwai inkifa'i shi yasar suleiman ibnu ibnu yasar akwai akwai akwai intibai yace anna rajulan min bani tamim yuqalu lahu sabir wani daga taimawa ana ce mishi sabir qadimal madina ya zo madina fa kanat indahu kutub yana da kutub fa ja'ala yas'al an mutashabihil qur'an kaji laifin shi tambaya yake game da mutashabihatul qur'an fa balaga zalika umar da akwai inkiba tsakanin sulaiman ibn yasar da umar fa balaga zalika umar labarin sai kai wa Umar fa ba sa ilai sai aika mashi wa qad a'adda lahu arajinin nakhl ya yi tanajin wasu burali a'adda lahu arajinin nakhl ya yi tanajin wasu arajin wasu burali wanda suke na dabino jamina al-urjun arajin ya tanaje su musamman wasu durne ne falamma da khala alaihi da ya shigo gare shi jalasa ya zauna faƙala sai ce man anta waye kai umar ce mashi waye kai ƙala ya ce ana abdullahi sabir ni bawan Allah ne sabiru ƙala sai umar ce mashi wa ana abdullahi umar ma bawan Allah ne umar sun ba a sun ba a hawa ilai faja'ala yadribuhu bitilkal arajin sai umar ya doshi mashi wannan bulalar ya ci gaba da bugun shinnin da wannan da wannan tsummakaran fa ma zala yadribuhu bai gushi ba yana bugun shi hatta shajjau tunna shujjat bi di shabamin min ma'i mahniyatin kenan rotsi shajja shajjau ce shujjat an mata rotsi ibn shama ya ce ai alkasu a cikin sharhin banat ai alkasu shujjat an rotsa mutum kai har ya zama jini ya fita ta hatta shajjahu har ya haye mashi rutsi faja ala damu ya sil ka ganin jini ya ringa kwarara ala wajihi a fuskar shi faƙala ya ce hasbuka ya amir mu'minina ya yi haka nan ya kai shugaban mu'minai faƙad wallahi da haɓar da kuntu a jido fi ra'asi wallahi ya tafi wannan abin da nake ji a kaina yanzu ba shi amin fomata yasa da an taɓa mutum zai ɗan dawo hayyacin shi to la wani ɗan abin da nake ji a kaina kada zahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si wannan abin da nake ji yana dan ban shakken haka yanzu babu shi an korai قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسيني ابن موسى السلمي يجي دقى أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين ابن موسى السلمي وأن أنا روني يضع الصوفية على حديث أنا كركرا وصوفا يا حديثي كريتان أخبرنا محمد ابن وحب ابن محمود الفقيه المروزي يجي قال حدثنا محمد ابن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا أشحب ابن عبد العزيز سمعت مالك مالك ابن أنس يقول ناجي مالك بن أنس شوا إياكم والبدعة كشيرون كل بدعة قيل يا أبا عبد الله أكتش يا أبا عبد الله وما البدعة متيتي بدعاني قال يتي أحد البدع allazina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifati su ne wanda suke magana game da sunayen Allah da siffofin Allah wa kalamihi da zancen Allah wa ilmihi da ilminsa wa qudratihi da qudrarsa la yaskutuna amma sakatanahu sahaba wa tabi'un ba su yin shiru ga abin da sahabbai da tabi'ai sun yi shiru sun kame akan wannan su kuma sun ga kutsawa suna magana game da sunayen Allah da siffofinsa da ilimin Allah da ƙudurarsa su kutsa abin da ba su da dalili a kansa ko kuma hujja da haka wannan da'ifin ne jiddan karjo ya Abu Abdurrahman Muhammad ibn Hussein ibn Musa as-Sulaim bala akhbarna Abu al-Husaini Ahmad ibn Muhammad ibn Umar az-Zahid al-Khaffaf qala akhbarana Abu Nu'aym عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعية رحمه الله يقول لأي يلقى الله الأبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأحوال yake to naji shafi'i yana cewa li ayyalqallahal abdu bawa ya gamu da Allah bi kulli dhanbin da dukkanin laifi ma khala shirk banda da shirka to kowanne ma laifi ne ahabbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni min ayyal qahu da ya game da Allah bi shay'in min ahwa da wani abu na son zuciya na bid'a ke shi yasa sai ga yanzu mutum kawai abin da ake ta kallo na laifin shi kila yana sata kila a duba misali yana wasu abubuwa ne na laifuka kai ga wani shi ne amma duk abubuwa na son zuciya na bid'a ba kana su akan akomai ba san ba kuma sun fi wancan laifin ita wannan bid'a yanzu virus da ke cikin ta ya fi na mai samu amma yanzu mu kawai muna ganin cewa kamar kawai laifi a ce wani mugu ne wani azzalimi ne ko a muna kallon wannan kawai shine laifi wace a aiki da nafa ne ai duka wannan masu sauki ne rashin lafiyar bid'a ai ka duba gani ahabbu ilayya min ayyal qahu bi shay'in min al ahwa shi sa kuka san bid'a tana da wahalar tuba mai laifi ya zafa san laifi yake mai laifi ya san laifi yake ya sani zaka zai iya tuba amma wanda ke bid'a shi abin da ke kallo lada ake bashi shi gani yake a'a shi lada yake samu lada yake samu da haka shi aiki kewa ake kewa Allah قال أخبرني أبو طاهر محمد ابن الفضل قال حدثنا أبو عمرو حيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان wannan akwai in kiɗa'i shi Ja'far ibn Burqan lam yudrik Umar bai riski Umar ba akwai in kiɗa'i kenan Ja'far ibn Burqan qala yace qala yace sa'ala rajulun Umara ibn Abdul Aziz wani mutum ya tambayi Umar ɗan Abdulaziz, an shay'in min al'ahwa game da wani abin na son zuciya. Faƙala sai ya ce, Ilzam dina sabiyi bilkutta, ce kalzamci addinin ƙananan yara a cikin zaurika ko a cikin ‘yan makarantunsu ko a cikin halƙoƙinsu, wala arabi walhu kuwalha amma siwa zalika إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله أما سوى ذلك أكوي بمن ba wannan ba larabi ba laraban kawai kenan ka yi watsi da abin da yake ba wannan ba shi wannan isnadin shi mai rauni ne da ifil isnad saboda kaji akwai waccan illar قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد ابن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه أنا سي أبو عبد الله الحافظ كيتشيوا malaminsu Muhammad ibn Yazid ya ba su hadithi shi kuma ce sami'tu Aba Yahya al-Bazzar yana cewa ya ji Abbas dan Hamza yana cewa ya ji Ahmad ibn Abil Hawari yana cewa mi ya ji Sufyan ibn Uyayna yana cewa kullu ma wasafa Allah bihi nafsa duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi fi kitabihi a cikin littafinsa fa tafsiruhu bayanin wannan shine mai tilawatu ku karanta wani abin kawai kawai ku dai ku karanta wasu kutu an ku yi shiru game da wannan kada ku kutsa ku ce sai kun san abin da ba a lazimta maku sanin shi ba qala akhbarana abul hasan al khaffaf qala haddathana abul abbas muhammad bin ishaq as-sarraj qala haddathana isma'il ibn abi al harith qala haddathana al haytham ibn kharijah qala sami'tu al walid ibn muslim قال سمعت سألت الأوزائية وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقالوا أمروا أمر أمروها كما جاءت بلا كيف يجي الحسن الخفاف أبا حديثي har izuwa inda ya ce ya ji alwalid ibn muslim a mun san wannan ko kan shi da al'auza'i ya ce alwalid ibn muslim yake cewa ya ji shi ke cewa ya ji samaitul walid ibn muslim ya ji alwalid ibn muslim ya ce ya tambayi auza'i da sufyan da malik ibn anas game da wannan hadisan game da siffofin allah da ganin allah faƙalu suka ce amir ruha kama ja'at bila kai ka gudanar da su ku gudanar da su kamar yadda suka zo ba tare da kaifiya ba ba tare da kaifiya ba haka abin da ake son ka gudanar da su a yadda suke ba tare da ka ce ba ga yadda suke qala imamu zuhri az-zuhri yake cewa shine imamul a'imma fi asrihi imami na malamai a zamaninsa wa ainu ulama'il umma fi waqtihi shine kuma idan malamai na al'umma a zamanin shi ya ce alallahi bayan wa alar rasul balag wa alayar taslim mun ji wannan a baya shine bayani na Allah ne shine fa tafsiruhu tilawatu wa alar rasul balag annabi dan isarwa ne mu kuma namu shine musallama kawai ne biyayya wannan kenan sai mu tsaya nan sai mu tashi wa an ba'd salaf kenan qadamul islami la yathbutu illa ala qantarati التسليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله